أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم وبعد إن شاء الله زامو تاشي بيتنا تريبيو da shida amma kafin nan muka dan dawo baiti biyu baya a saboda ma'anar karatun ta fita a shi wannan bawa Allah abi shamakmaki yana bayani game da tasiri na waka da amfaninta da kuma matsayinta cikin addini wanda yake cewa wa qad banal minbar ibn sabit hakika annabi sallallahu alaihi wasallam ya sa an kafa minbari wa hasan ibn sabit fakana yartaki hasali ya kasance yana hawa fihi kan wannan mambarin lil inshadi dan ya rera waka wa qala li ibn ihtami kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa wa ibn ihtami fi madhihi a cikin yaban da yayi wa zammihi da kuma zargi da yayi li zabraqani ga mutumin da ake kiransa zabraqani zabarqani asmaki wanda yake madaukaki lokacin da ya yabe shi shi ibn istamin ya yabe shi wannan bawa Allah zabraqani bayan ya yabe shi kuma daga baya ya zo ya kushe shi aka ce yaya haka yace abin da ya faɗa a cikin yaban gaskiya yayi abin da ya faɗa a cikin zamban ma gaskiya yayi saboda haka annabi sallallahu alaihi wasallam sai yace eh lalle hikima akwai waka akwai hikima a cikin ta lalle akwai hikima a cikin waka mawaki zai koda ka ya faɗa abubuwa na alkhairin ka gaskiya yayi kuma ya zo ya zage ka nan ma kuma duk gaskiya yayi to wannan shine baitin da muka kwana to wanda za mu tashi yace maqalatan katamaha bi qawlihi inna min ash-shi'ri la hikmatan taqi a lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa da ibnu ihtamin a cikin yabo da da kuma zargi ga wannan bawan Allah zibirkani wanda yake asmaki madaukaki maqalatan annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi wata magana katamaha wanda a ƙarshen magana da annabi sallallahu alaihi wasallam katamaha ya cika wannan magana ne bi kaulihi da faɗin sa inna min ash-shi'ri haqiqa yana daga inna min ash-shi'ri la hikmatun inna la hikmatan haqiqa akwai hikima min ash-shi'ri a cikin waka haƙi wacce take kiyaye mawaki akwai hikima a cikin waka wa indama sami'a min qutailatin rasa katile hallazi lam yu'taqi wa inda ma sami'a min qutailatin rasa katile hallazi lam yu'taqi sannan annabi sallallahu alaihi wasallam a wa inda ma sami'a lokacin da ya ji shine wa inda ma sami'a lokacin da ya ji min qutailatin daga matar da ake kiranta qutaila rasa katilaha a marsiya da ta yi wa ɗan uwanta da aka kashe allazi lam yu'taqi wanda ba ya tashi ba lokacin da ita wannan baiwa Allah Qutaila a wa inda ma sami a lokacin da Annabi sallallahu alaihi wasallam faɗa min Qutailatin daga matan nan da ake kiranta Qutaila rasaqati laha marsiya wanda ta yi wa qatiliha ɗan uwanta da aka kashe allazi lam yu'taqi wanda ba ya tashi ba ita wannan Qutailan akwai ɗan uwanta wanda ya daɗe yana abubuwa na rashin kirki da kyautawa musulunci ƙarshe aka zo yaƙi aka yaƙi aka kashe shi to da ita wannan yar uwar ta sakwatela ta zo tana masa waka tana marsiya tana kuka to sai da annabi sallallahu alaihi wasallam a ya tausaya mata saboda kaga anan waka tana da tasiri kenan gashi dan uwanta laifi yayi abubuwa na rashin kirki amma da ta zo tana karanta masa marsiya tana waka tana nuna alhini da tausaya wa ɗan uwanta da take yi sai da annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo ya ji tausayinta shine makalatan a wa inda ma sami a lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ji min kutailatin daga kutela rasa katiliha ko kuma rasiya katiliha amma rasa katiliha din zai fi kyau saboda mustaf'ilun eh rasa katiliha irin marsiya da ta yi wa uwanta da aka shi allazi lam yi utaki wanda ba ‘yan tashi ba, raddalaha salabahu wa kadbaka shafakatan bidam ihilmun ɗaliƙi. Raddalaha salabahu wa kadbaka shafakatan bidam ihilmun ɗaliƙi. Raddalaha salabahu da ya ji wannan marsiyar da take tana waka da take nuna ban tausayi radda laha salabahu kayansa da aka karba bayan an kashe shi radda laha sai ya dawo mata sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce duk kayan da aka karba a wajen dan uwan nata nan a dawo mata da shi wa qad baka shafaqatan haqiqa annabi sallallahu alaihi wasallam sai da ya kuka shafaqatan dan tausayi bidam'ihi da hawayensa alamun daliki wanda yake mai zuba gashi dan uwanta laifi yayi amma da tazo tana waka da take nuna ban tausayi da alhini ga mutuwar dan uwanta sai da Annabi sallallahu alaihi wasallam yaji tausayin ta har yi kuka yace kuma duk abin da aka karba nasa da kayansa duk a tattara a bata kaga wannan shi yana yana ƙara nuna maka cewa lalle waka tana da asali a cikin addini eh shine radda laha salabahu radda laha Annabi sallallahu alaihi wasallam ya mayar mata da salabahu kayansa da aka tube wa kad baka hakika annabi sallallahu alaihi wasallam yayi kuka shafaqatan dan tausayi bidam igi da hawayensa alamun dalki wanda yake mai zuba wa kad habaha ka'aban gadata madhihi bi burdatin wa mi'atin min ainuqi wa kad baka wa kad haba ka'aban gadata madhihi bi burdatin wa mi'atin min ainuqi wa kad haba ka'aban hakika annabi sallallahu alaihi wasallam ya bawa ka'abu shine wa qad haba ka'aba hakika annabi ya ba wa ka'abu gadata madahihi a ranar da ya yabe shi bi burdatin ya bashi mayafinsa wa mi'atin min ainuki da kuma raquma ɗari shine lokacin da ka'abu bin zuhair ga shi dai abin da ya faru laifi yayi aka ce a sare markai da ya zo yayi waka ya yaba annabi sallallahu alaihi wasallam yayi magiya ya kawo hanzari take annabi ya bashi kyautar mayafinsa sannan kuma aka kara masa da raƙuma ɗari kaga tasirin waka kenan mutumin da ya yi laifin da ya kai a kashe shi amma kuma take sai gashi an bashi kyautar abin da duk sahabbai sai da suka yi burin ina ma a so aka bawa to kaga anan waka tana da tasiri kenan shine wa qad haba ka'aban hakika annabi sallallahu alaihi wasallam ya bawa ka'abu gadata madhihi a lokacin da ya yabe shi bi burdatin ya bashi bargonsa wa mi'atan min ainuki da kuma raƙuma ɗari lokacin da dai wannan kasida ta shahararriya wanda a wannan tsari na makarantar mun karanta ta shine ba na su'adi fa qalbil yawmi matbulu mutayyimin israhalan yufda maqbulu har inda yake cewa inna rasula la sayfin yustada'u bihi muhannadun min siyufillahi maslulu a wa bashara ja'adiyya wa bi nisabitin bi jannatin jaza'a shi'rin usnuqi yace wa basharar ja'adiyya wa bin sabitin bi jannatin jaza'a shi'rin usnuki wa basharar ja'adiyya annabi sallallahu alaihi wasallam yayi albishir wa ja'adiyya wa bin sabitin da kuma ibn sabit shine hasan bin sabit bi jannatin ya musu albishir da aljanna saboda sun yabe shi shine wa basharar ja'adiyya yayi albishir wa ja'adi wa bin sabitin da hasan bin sabit bi jannatin da aljanna me yasa aka musu albishir da aljanna jaza'a shi'rin shine sakamakon waƙar da suka yi usnuki wacce take madaukakiya waka suka masa albarkacin waka aka musu albishir da aljanna usnuki wacce take madaukakiya kam kanirin sama bihi ila alula baitu madihim min baligin salaqi a kam kanirin sama bihi ila alula baitu madihin min baligin salaqi kan kamilin da yawa mutumin da yake ba kowa ba shine ba a san shi ba wannan kamilin din a irin sa ne makaranta cikin mimiya ta Sheikh Tijani bin Usman wanda yake cewa rubba makmulin shahirin situhu fawqa al'adani kam kamilin da yawa mutumin da yake wanda ba a san shi ba kowa ba a cikin jama'a sama ya ɗaukaka ilal ula zuwa ga ɗaukaka bihi albarkacin waka da aka masa da yawa za ka samu mutum da ba kowa ban aka yi wata waka aka yabe shi shikenan sai ga darajarsa ta fito eh shine sama ya ɗaukaka ilal ƙona zuwa ga ɗaukaka biyi da albarkacin waka da aka masa baitu madihi baitu madihin da baiti ɗaya ne yabo min baligin daga gwanin magana zalaki wanda yake mai zalaka shine zalaki wanda yake mai zalaka wanda ya iya magana sosai baiti ɗaya tak in aka yi mutum sai a ɗaga darajarsa shine kam kamilin da yawa mutumin da yake ba kowa ba wanda ya san shi shine da irin wancan da makaranta rubba makmulin shahira situhu fu'al adami haka shehu tijani bin usman ya fada yana magana yana yaban shehu radiyallahu ta'ala anhu shekul islam wa sa'adatul anam shubrai yana cewa rubba makmulin shahiran sau da yawa mutumin da ba kowa ba a san shi ba amma saboda ya bi shubrai shahiran sai ga ya daukaka situhu fawqal adami sai ga daukaka sa ta daukaka saman tsaunuka duk inda ka faɗa sai ka ji an san shi to shine shine nan kam khamilin samabihi ilal ula da yawa mutumin da ba a san shi ba samabihi ilal ula sai kaga ya daukaka zuwa ga daukaka baitu madihin da baiti ɗaya na waka da aka masa min balihin in aka samu gwanin waka zalaki mai zalaka yamar sai kaga an daga darajarsa eh wa misl banil amfi wa bisni wa misl haramin wa kallazi yu'rafu bil muhallaqi yace wa misl banil amfi wa misl haramin wa kallazi yu'rafu bil bil muhallaqi yace misru banil anfi kamar ka tambayi malam kamar wa yace bisru banil anfi kamar banil anfi akwai larabawan da ake kiran su anfun naqati anfun naqati ma'ana hancin taguwa to wannan sunan nan sai zama kamar yana da muni har ya zama kunya suke ji a rika kiran su da anfun naqati hancin taguwa sai da aka samu wani mawaki ya yabe su yace ai hanci shi a sama yake hanci madaukaki ne ai ya ce ai ku ne amfin nakaci tunda ai hancirar ɗaukaka ya yabi hanci na manta baitin amfin nakaci wannan eh shine dai baiti ɗaya ya yabi amfin naka ya ce ai ku a matsayin ku na hanci ai ku ne maɗaukaka hanci a sama yake sannan kuma hanci shine ado na mutum da kwalliya na mutum ya yabi hanci shikenan daga nan kuma suka zamto suna alfahari a matsayinsa su ne an funnaka eh su ne hancin taguwa ya ce ka misulu a misul banil amfi kamar misul nami wa misul harami kamar irin su haramu bin sinan wanda aka samu daga cikin zuhair bin abi silma ya yi waka wa haramu bin sinan wanda har haram bin sinan ya bashi raƙuma ɗari kamar yadda imam al-busairi yake faɗa wa ram'ar zaharatul dunya allati aqdaha yake zuhairi yace bima asna min al-harami wa misal harami kamar haramu bin sinan shi ma waka ta ɗaukaka shi wa kallazi yu'rafu kuma kamar mutumin da ake aka san shi bil muhallaki da muhallaki shi ma wani bawan Allah da ake kiransa muhallak shi wannan muhallakin mutum ne wanda yake talaka ba shi da komai kuma Allah ya jarrabe shi da 'ya'ya mata ko yanzu ne talaka aka ce 'ya'yansa mata ne duka to yana fuskantar kalubale da yawa saboda me a gida za a rasa masu yin ayyuka da yawa musamman lokacin jahiliya wanda matan ma ba su cika san ma 'ya'yan matan ba so da aka sai ya zama yana da 'ya'ya mata ga 'ya'ya mata duk 'ya'yansa mata ne kuma ga talauci so da aka wannan tsananin talaucin na sai sama ba a ma zuwa a nemi 'ya'yansa da aure ka ji fashe talauci har da yana shedanci shikenan kuma daga shi sai taguwarsa guda ɗaya sai aka samu wani babban mawaƙi ya zo gidansa ana ce masa a asha sai matar wannan sai matar wannan mutumin shi muhallak din ta gaya masa ta ce to ka san yadda za a yi halin da muke ciki eh to wannan bakon da ya zo a matsayinsa na babban mawaki wanda yake shahararre duniya ta san shi wannan taguwar ta ka yanka mata ka yanka musu ka yanka masa shikenan ya ji shawarar matansa ya yankawa shi wannan mawaki taguwarsa guda ɗaya tak a duniya da ya mallaka ya yanka masa a gasa masa nama aka zo aka tila nama a gabansa ya ci ya ci ya ci ya ci ya ci ya ci ya koshi yana ta jima maɗuwa kana talaka da kai irin wannan kamin irin wannan karamcin shikenan to sai ita wannan matar ta faɗa wa 'ya'ya matan nan ta ce ku je ku gaishe da wannan bakon namu suka zo suka zazzauna suka kewaye shi ya ce wannan fa ta ce wallahi gashi nan matar ta ce wallahi ka gani 'ya'yan dan uwan naka nan 'ya'ya mata ne ka san yadda muke ga talauci ga babu kuɗi mu ba kowa ba ba jinin sarauta ba duk mutane sun ki zuwa neman ƴaƴanmu da aure mun rasa yadda zamu yi mu aurar da su budar bakin wannan babban mawaki ya ce to alhamdulillah ya ce ba matsala zan taimake ku shikenan ku haka akai sai da ya bari an taru a kasuwar ukaz yadda ake baje kolin waƙoƙi duk mawaƙan duniya sun haɗu a gurin duk wanda ake ji da shi wani a duniya yana gurin kawai take a wannan kasuwa ta waka sai ya rera waka ya yabi wannan bawan Allah talakan muhallak din wannan wakar ne ma shikenan duk duniya sai ta san shi lokaci guda sai zama matsaukaki duk jaziratul arab an san waye muhallak saboda mawaki ya yabe shi ya mar waka shikenan kankace mi cikin kwana biyayya sai ga wannan ƴaƴan nasa manya manyan mutane masu arziki masu dukiya wanda ɗaya ma in ya aure yar kankai da ce ka rabu da talauci sai ga sun zo suna layi suna son auren yarsa saboda ya zama mashhurin mutum an san shi saboda haka ga wannan ma a abu shamak magera ga maka waka tana tasiri kuma ko mu a kasar tamu nan mun yi lokacin su shata lokacin shata lokacin shata yana waka ana kula da adabi sosai in shata ya maka waka sai ka yi dafa'i saboda baki duk inda kai ga kaskanci shata ya yi wa mai tuwo tuwo waka kaga dai karshen wanda ake ganin kamar a kaskance a da in za a zage ka ma sai a ce yarsa yar tuwo tuwo ne ko uwarsa yar tuwo tuwo ne ko babarsa yar tuwo tuwo ne to karshen zagin da aka ma kenan amma shata da ya zage mai tuwo a da ya waka ya yabi mai tuwo tuwo sai gashi ko ina sai ka ji ana tafiya ana a gaida mai tuwo hajiyawa ce ce wannan wakar da shata yayi muna yara dai muna jin ta ana sata a gidan rediyon Kaduna saboda haka har yanzu abin shamak baki na gaya maka cewa waka tana da tasiri a kuma ko yan siyasa in ka kalla mawaka sun taka rawar gani wajen tallata su muka kalli wa mawakan da aka yi a yan siyasar da aka yi a wannan zamanin namu za ka ga duk wani ɗan siyasar da ya suna to za ka samu mawaka ne suka tallata shi eh mawaka ne suka tallata shi kuma komo ma alhamdulillahi a cikin tafiyar mu ta ɗariƙar tijaniya ɗariƙar shehu tijani radiyallahu ta'ala nahu an samu mawaka sun ba da gudumawa sosai kamar misali irin su a baddu bin sidin al'alawi baddu bin sidin al'alawi saboda yadda ya ba da gudumawa a ɗariƙar tijjaniya ta har hanyar waƙoƙinsa sai da ya kai ga ana ce masa hassanu ɗariƙi hassanu a ɗariƙar tijjaniya irin su baddi bin sidin al'alawi sun ba da gudumawa da yawa aka taho aka taho kai har mawaƙanmu ma na hausa wanda suke waka da harshen hausa hakika sun ba da gudumawa sosai idan ka ɗauki irin su a sharif sale jos lokacin da ya baban mu barhama ibrahima inyas wannan wakar ta taimaka sosai wajen motsa motsa al'amura da suka shafi ɗariƙa da tallata ta irin su barhama da manda za ga sun ba da gudumawa sosai su sharif rabiu sun ba da gudumawa sosai in ka ɗauki irin su jamilu ɗan kofar waika za ka samu akwai waƙarsa dai sai shehu sai shehu wannan waƙa ta ɗauki hankalin jama'a sosai a sosai idan ka ɗauki irin su garkuwan shehu ahiru sunu su kunni da sauran dai manya-manyan mawaka wanda sun ba da gudumawa sosai gaskiya mawakan da suka ba da gudumawa a cikin ɗarikar tijjaniya ba za su kirku ba wanda kuma sun yi ta ne da harshen hausa in ka ɗauki irin su shak balaraba jiga goran faira wanda su waƙoƙin su ba kiɗa ake sawa ba in ka ɗauko su waƙoƙin goran faira irin waƙoƙin su tufan ma na su shewa a teku irin wani waƙoƙin sun ba da gudumawa sosai eh kar mu tsawaita da yawa saboda yanayin duk da muna magana ne game da waƙa da larabci amma dai gaskiya su ma mawaƙan hausa da suka yi da yaran namu suwa ba za mu manta da su wajen sun ba da gudumawa eh su ma sun ba da gudumawa sosai eh dan akwai wani daga cikin mawaƙa a zakirwa ne ne ake ce mar wanda ya wakar a tijjani na da ɗariƙa in ya si baban faira ya muhammadu ne musulunci wannan wakar lokacin da aka yi akwai wani mutumin da na sani ba salafi ne ɗan salafiya ne kuma maki ne ga ɗariƙa tijjaniya na kisa da gatari abin da ya an faɗa haka yana daga cikin friends ɗina a facebook ina ganin irin zage-zagen da yake fasting wa bayin Allah amma sai da ta kai ga wata ran naji yana ya kwalba da irin wannan wakar tijjani baban faira a a in ya si baban faira tijjani na da ɗariƙa ya Muhammad mai musulunci wannan maki na taɓa jinsa yana yawo akan titi yana ya ɗan kwalma ɗata ya sa wasu abubuwa kaga duk da haka dai kaga saƙon ya isa eh saboda haka gaskiya ba za mu ma mawakan mu na Hausan gaskiya ba za mu manta da su ba gaskiya eh a yace kada haba ka aban gada yace wa basharat ja'aliya kam kamilin sama bihi ila al-ula a ba wannan baitin ma na tsaya ba kenan ko eh yace kam kamilin da yawa mutumin da ya kamilin mutumin da yake wanda ba kowa ba kamar boyayyen mutum shine kamil da ka karami kenan eh sama bihi ilal ula ya daukaka zuwa ga daukaka baiti madihin da baiti ɗaya tak na yabo da aka masa min baligin daga mutumin da yake mai balaga zalaki gwanin magana yace misl banil anfi kamar irin su banil anfi shine sune anfun naqati anfun naqati wa misl haramin kamar irin su haram bin sinan an yi musu waka sun daukaka duk duniya ta san su wa kallazi yu'rafu kamar wanda ake sani bil muhallaki da muhallak shi ma muhallak an samu a asha ya yi masa waka wanda saboda talaucinsa da yadda mutane ba su ɗauke shi komai ba kuma Allah ya jarrabe shi da ‘ya'ya mata ta kai ga ‘ya'yan nasa ma duk sun ki auruwa ba wanda yake zuwa saboda mutum yana ga babu wani abin alfahari dan an ce ya auri ‘yar gidan muhallak amma karshe da aka zo aka je kasuwar duniya aka yi mar waka lokaci ɗaya zama shahuri sai gashi manya-manyan masu arziki masu daraja wanda duniya take hannunsa sun zo suna ture-ture wajen neman ‘ya'yansa. suke so su aura saboda me kai abin alfahari ne ma ka ce wannan muhallak din da kake ji wanda har a asha ma ya masa waka a okaza saboda daukakarsa to yarsa nake aure saboda haka mutane suna da san jingina ga mutumin da ya shuhura eh kuma wannan matsalolin fa astaghfirullah ba na so mu shiga ba na so mu shiga wannan fagen sosai mm sosai eh yace wa kam wa kam haddal hijamin majidin zuri tibatin ƙasa wa ƙadar samaki samiki ya ce wa kam wa kam haddal hijamin majidin ziru tibatin ƙasa wa ƙadarin samaki samiki ya ce wa kam sau da yawa fa wa kam haddal hija sau da yawa zambo a waka shine wa kam da yawa alhija zambo a waka ai waka a zagi mutum hadda takan sarayar da daraja min majidin ga mutum mai daraja mutum mai daraja da mutunci in aka yi waka sai waka ta zubar masa da mutunci shine wakam wakam sau da yawa fa alhija zambo hadda yakan sarayar da daraja min majidin ga mutum mai daraja zuru tubatin wanda yake ma'abocin martaba shine ziru tubatin ma'abocin martaba ka'asa martabar kuma wadda take fa manisanciya martabar fa ta gaske shine ziru tubatin ka'asa ma'abocin martaba manisanciya wa kadarin da kuma wata daraja samiki madaukakiya amma sai ai baiti da na waka sai a zubar masa da mutunci kamar yadda idan ba mu manta ba lokacin da goodluck jonathan yake so yayi tazarci kusan da mawaka aka hadu aka karya shi da mawaka aka hada aka karya shi da mawaka aka hada aka hada baki aka karya goodluck jonathan a waƙarsa sai da kuma ya sauka kuma ake ta gani ashe ya yi ƙoƙari goodluck jonathan a lokacinsa ya taimaki makarantu na allo ya gina makarantu na allo sun kai talatin a jihohin nan duk an yi makarantu da yawa na allo gashi ba sallar yake ba amma ya buɗe tsangaya makarantar allo amma saboda mawaƙa sun sako shi a gaba sai da aka zubar masa daraja duk wannan aikin da yawa almajirai masu karatun alkur'ani duk idan mutane ya rufe suka kasa gani suka je suka ɗauko wanda yake so ƙarshe ya rinka bin makarantun Allah yana rusa su saboda haka ya ce wa kam wa kam sau da yawa haɗa hija zagi da zambo a waka haɗa yakan sarar da daraja min majidin ga mutumin da yake mai girma da daraja zuru tibatin wanda yake abocin martaba ka a samu nisanciya wa kadarin da daraja samiki madaukakiya shi ma wannan akwai akwai daga cikin kabilar larabawa akwai kabilun da suke masu girman jiki manya-manya ne suna da girman jiki saboda haka wannan kibar da suke da ita ga kiba ga tsawo ga ƙarfi saboda haka yasa suke alfahari su manya-manya ne ba ba ba kabilu su manya-manya ne haka za su suke manya-manya wannan abin yasa suke alfahari amma da suka haɗu da wani mawaƙi ya musu waka wala ba asu bil mar'i min dolin wa min girzin yace jismul bigali wa ahlamul asafiri daga nan mutum kato ne ma sai rika jin kunya shiga jiki a ƙarshe abin da yake ce musu wai jismil bigari ai jikin irin na alfadari ne wa ahlamul asafiri amma hankalin irin na tsuntsaye ne ga mutum kato ga tsawo ga girma sai babu hankali jiki irin na jaki hankali kuma irin na tsuntsu jiki irin na jaki kwakwalwa irin ta tsuntsu saboda haka wani abin da ya musu ya zama ya zubar musu da daraja ya zama har kunya ma mutum yake in kato ne in mutum ya zama kato mai kiba har kunya shiga jama'a yake eh misal rabi'in wa bani al-ajlan ma'a bani numairin jamaratul haraqi yace misal rabi'in wa bani al-ajlan ma'a bani numairin jamaratul haraqi yace misal rabi'in kamar irin su rabi'i su ma an yi musu waka an sarai da darajar su wa banil ajlana da irin su banil ajlana su ma wasu manyan mutane masu daraja ma a bani numairin tare da kuma bani numair jamaratul haraki wanda suke masu jajayen ido shine jamaratul haraki masu jajayen ido jamaratin din daga kamar garwashin wuta ne jan ido ne da su da ana tsoron su ne ko yanzu a aka ce wani jajayen ido ne da shi wai kamar jarumi ne kenan abin tsoro shikenan mawaki ya waka ya zage su akan wannan jan idan shikenan sai aka daina tsoron su kuma aka daina ganin mutuncin su eh law lam yakul li shi'ri inda man ma ba fadlun alal ka'abati lam yu'alluqi yace law lam yakun shi lam law yakul li shi'ri inda man ma ba fadlun alal ka'abati lam yu'alliqi law lam yakul li shi'ri inda man ma ba fadlun law lam yakun fadlun li shi'ri da waka bata kasance tana da falala ba inda man ma ba a wajen mutanen da suka gabata lam yu'allaki da ba a rubuta waka an rataya ba allaka abata a jikin Ka'aba shine wannan mu'allaka da muke cewa mu'allakatu sitta a ko mu'allakatu saba ko mu'allakatu ashra wannan wakokin wasu sun ce dalilin da yasa ake kiransa mu'allaka saboda an rubuta su ne an rataya su a jikin Ka'aba saboda girman su da darajar su eh yace to da waƙoƙi ba su kasance suna da daraja ba da ba a rubuta su an rataya su a jikin Ka'aba ba shine laulam ya kulle shi'iri inda mamma ba fadalun da waka ba ta da falala a wajen mutanen da suka gabata lam yu allaki da ba a rubuta ta an rataya ta ba Allah ka abata jikin Ka'aba laulam ya kun fihi bayanu ayatin ma fussirat masail ibn al-azraq laulam ya kun fihi bayanu ayatin ma fussirat masail ibn al-azraq laulam ya kun fihi ayatun laulam ya kun ayatun da ayoyi ba su kasance ba laulam ya kun bayanu ayatin da bayanin ayoyi bai kasance ba fiye a cikin waka ma fussirat masail da ba fassara mas'aloli ba ibn al-azraqi na ibn al-azraqi ibn al-azraqi shine nafi ibn al-azraqi wani mutum ne da yake bakawarje ya zo ya samu abdullahi bin abbas yake ta masa tambayoyi game da fassarorin ayoyin alqur'ani in ya tambaye shi game da fassara ayar alqur'ani in ya gaya masa sai ya ce yaya me shahidi sai ya ɗauko baitin waka sai kafa masa ce ah baka ja baitin waka an ce kaza ba saboda haka aka yi ta masa istishhadi saboda haka yawancin ma daga cikin ko a ce ma mafi ƙarfi daga cikin alfanan karanta ma irin wannan kasidun shine mutum ya samu kalmomi na alkur'ani kalmomin da za su taimaki mutum wajen gane alkur'ani da hadisi saboda haka ayoyi a waƙoƙi na larabawa yawanci suna ɗauke ne da ayoyin da suke na alƙur'ani kalmomin ƙur'ani da hadisi shine lam yalla kulli shi'ri a law lam yakun fihi bayanu ayatin da cikin waƙoƙi babu bayani na ayoyi ma'ana zaka samu dabarun fassara ayoyin alƙur'ani yace ma fusrat masailun da ba fassara wasu mas'aloli ba ibnul azraqi ga nafi'u bin al-azraqi ma huwa illa kal kitabati wa ma فضلهما كشمس الأفق كشمس الأفق ما هو إلا كالكتابة وما فضلهما كشمس الأفق ما هو ita waka bata kasance ba illa kal kitabati sai kamar rubutu ne yadda rubutu yake da muhimmanci to ita ma waka haka take da muhimmanci wa ma fadluhuma falalar rubutu da falalar waka ba su kasance ba ka shamsul ufuki sai kamar rana ce wacce take bayyana a sararin sama yadda rana take bayyana a sararin sama kowa ya santa to kowa ya san muhimmancin waka da rubutu eh wa inna ma nuzziha an human nabi liyun liyudrikal ajaz liyudrikal ijaz bit tahaqquqi to wani zai ce ah to ka ce waka tana da falala to me yasa a Qur'ani aka ce wa ma allamnahu shi'ra wa ma yanbaghila in huwa illa zikra wa qur'anun mubin me yasa aka ce annabi sallallahu alaihi wasallam wa ma allamnahu shi'ra wa ma yanbaghila ba mu sanar da annabi waka ba kuma bai cancanta ma yayi waka ba yace to wa inna ma to abin da yasa annabi sallallahu alaihi wasallam bai yi waka ba ko bai cancanta ya zama mawaki ba wa inna ma nuziha anhuma a rubutu da waka wa inna ma nuziha anhuma an tsarkake annabi ne daga rubutu da waka li yudrika al ijaza saboda ya riski asalin ijaz gaciyar da halittu bit tahaqquqi da hakika da a ce mawaki ne ko marubuci ne sai a ce qur'ani waka ne da a ce marubuci ne sai a ce wani littafi ya tsunta ya karanta ya ce Allah ne mar wahayi eh wallahu ta'ala a'lamu za mu tsaya anan